بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala yau mun wayi gari goma sha hudu ga watan Ramadan alif da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan maris a shekara 2026 miladiya a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin alamun sunna al-mashura min itikadin fa'idatul najiyat al-masura da shaykh al-hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakami alayhi rahmatullah yau za mu tashi tambaya ta 24 haka nake tsammani dalilin ikhlasi mun yi dalilin ikhlasi za mu tashi ta 25 kenan ma dalilin sirki na kitab da sunna menene dalilin sharaɗin asirku daga alkur'ani da sunna idan ba a manta ba muna karatu ne a cikin sharuɗan la ilaha illallah sharuɗa guda bakwai da malam ya kawo ya ce ba za ta yi inganci wa duk mai faɗanta ba sai ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai sai yake bin waɗannan sharuɗa ɗaya bayan ɗaya yake tabbatar da su da dalilai ba wai da molonka aka ƙirƙire su ba a istikrari na adilla shar'iyya wato bibiyar dalilai na shari'a ya sa aka gano waɗannan sharuɗa kuma ɗaya bayan ɗaya malam yana bin su yana kawo dalilai to yau tambayar tamu akan daga cikin sharuɗan akwai sharaɗin asirku wato gaskiya idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ya zama da gaskiya ke gaskiya kuma kishiyar ta karya idan ƙarya yake ba za ta masa amfani ba sai inda gaske yake to me dalilin cewa sai inda gaske mutum yake daga alkur'ani me dalilin sai inda gaske mutum yake a sunna qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وبنجي تعالى في سورة العنكبوت آية إذوى آية أكو الله يتي يفارى حرفا نم ودن دا أكسل ما مسا سنة حقيقة معنى سيتي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون yanzu mutane suna zaton za a bar su su ce mun yi imani alhalin ba a jarrabe su ba walaƙar fatan nan ladina min qablihim hakika mun jarrabi waɗanda suka yi imani gabaninsu wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lallai sai Allah ya san waɗanda suka yi gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibin kuma lallai sai Allah ya san masu ƙarya cikin imani akwai jarrabawa wadda Allah ya kaddara ya hukunta don tantance tsakanin masu yi da gaske da masu yi da wasa ko da gangan ko da ƙarya ko da neman suna ma kana Allah ya zara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ya ce ba zai bar mummunai ku ci gaba da rayuwa da cuɗanya da masu ƙarya ba har sai ya bambance sai ya tantance tsakanin gare da abawa to sai Allah ya cire mummunan gaskiya ya cire mummunan ƙarya kuma ana haka ne ta hanyar jarabawa shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ta bambancewa ta hanyar tafiya yaƙi muminin gaskiya zai je da gaske zai tafi yaƙi kuma zai tsaya a filin daga a ɗauki ba daɗi idan ta kama ya rasa ransa in ta kama ya rasa wata gabarsa in ta kama a zubar masa jini in ta kama a tsoratar da shi a firgitar da shi ya yi gudun fanfalaki amma idan tashi tafiya wani yaƙin matuƙar ya saura da lafiyarsa yana kan gaba wancan yakin bai baki tsoro ba kuma inda wani ma to a shirye yake wannan alama ta nuna da gaske yake amma munafiki to shi sai ya noki wasu sai an kama hanya su canza hanya wasu sai an kama hanya su yi kwamiti na 'yan lalaci na 'yan hure kunne na 'yan tsegumi da tsurku duk ba abin da bai faru ba to Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya kalli haka ne domin ya bambance tsakanin mai yi da gaske da mai yi da gangan da haka wahala addini da jarrabawar rayuwa wannan target ne da Allah ta'ala yake tashi tsakanin zukata masu gaskiya da zukata masu ƙarya Allah ya ce mutane in sun ce sun yi imani ba za a bar su ba sai an jarrabe su an jarrabe na baya kuma Allah yana haka ne domin ya tantance tsakanin masu yi da gaske da masu yi da ganga wakalar nabi sallallahu alaihi wasallama annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi cikin hadisi ingantacce yace ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ala nar babu wani mutum da zai shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne sikkan min qalbihi da gaske daga zuciyarsa illa haramahu Allah ala nar ba ce sai Allah ya haramta shi wuta in dai imani ya shaida da kadaitakar Allah da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai aka ce sikkan min qalbihi a wata riwaya sadiqan min qalbihi da gaske ko yana mai gaskiya har daga zuciyarsa da gaske yake to in dai haka ne to Allah bai haramta shi wa wuta wa qala min arabi alladhi allamahu shara'i' al-islam ila an qala wallahi la azidu 'alayha wa la anqusu wa la anqusu minha wa qala sallama aflaha in sadaqa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa wani mutumin kauye a arabi alladhi allamahu shara'i' al-islam wani mutumin ƙauyen da ya zo annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi karantar da shi shari'o'in musulunci kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim hadithin talha ibn ubaydillah wani dattijo mutumi mutumi na dido ya zo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna kusa da shi ba kowa yake fahimtar abin da yake faɗa ba ya kusaci annabi sallallahu alaihi wasallama sai yana tambayarsa game da menene dole a kaina a musulunci annabi alaihi salatu wassalam ya ce salloli biyar ne a rana da yini sannan kuma za ta yi azumin wata ramadana sai dai in ka ga dama ka yi ta ɗauri na sallah sai dai in ka ga dama ka yi ta ɗaurin azumi ya ce akwai wani abu a kaina bayan wannan na dole annabi salama ya ce a sai dai in za ka yi ka ɗauri sai ya ce annabi salama ya ce da shi sai kuma zakka idan kana da dukiya akwai zakka a shekara gashi gashi gashi yadda take sai ya ce akwai wani abu a kaina na dole bayan wannan annabi alaihi salatu wasalam ya ce a sai dai in ita ma zakkar za ka yi ta ɗauri sai wannan mutumin sai ya ce to sai ta ce ce wallahi ya ma'aikin Allah ba zan iya ƙarawa ba mu ba zan rage ba wannan da ka gaya min ba zan iya ƙarawa ba ƙarfi na ba zan iya ƙarawa ba amma kuma na ɗaukan maka alkawari ba zan rage annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce aflaha in sadaka inda gaske yake yayi rabu inda gaske yake yayi rabu wato kenan ko da mutum iya wajibai ya kiyaye amma matuƙar da gaske ce to zai tsallake a ce ko na fi da sallah ba kai ko na fi da abin ba kai daga rabala da zai rabala na to amma kuma da gaske kake annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to to ya yi rabu ya rabu ya tsira don haka wannan sharaɗi na gaskiya dalilan nan suna nuna mana cewa lallai haka ne duk wanda ba da gaske yake ba ba zai haye ba wanda yake da gaske kuma ko akan iya wajibi ya takaita zai haye tambaya ta 26 ma dalilu ishtiratul muhabbati min alkitabi was sunnah to daga cikin sharuɗan akwai sharaɗin almahabba wato ƙauna da so shaida ba ga nan bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne shin ta Allah nan ka hada shi da so da cikar so shin imani da manzancin annabi alaihi salatu wassalam ka hada shi da cikar so ta yanda kana son Allah fiye da yadda kake son komai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da yadda kake son kowa ko kuwa akwai wani abin da ƙaunarsa takan sa ka daidaita shi da Allah ko akwai wani abin da ƙaunarsa takan sa ka fifita shi akan Allah ko akan abin da Allah yake so da manzansa amsa ta ce قال الله تعالى الله مدوكك السلكيات يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله يشياكم منين من يرتد منكم عن دينه دو daga cikin ku yayi ridda ya bar addinin sa na musulunci fasawfa ya'ti Allahu bi qaum da sannan Allah zai so da wasu mutanen yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su su ma suna son ka kenan ba za ka zama mumini na kwarai ba sai kana son Allah idan ba ka son Allah sai Allah ya tafiyar da kai ya zo da wanda yake so shi ma yake son sa وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت عليه يتي ثلاث أبوه وداؤه من كن فيه duk wanda suka tattaru a gare shi waje da bihin halawatar imani to ya samu zaƙin imani da su in ya samu ukun nan to ya samu zaƙin imani imani yana da wani daɗi yana da wata halawa amma ba kowa ya santa ba saboda me saboda wato ragi da aka samu cikin abin da ya kamata a ce ya yi riko da shi wannan shi yake hana mutum jin daɗin ɗanɗanon zaƙin imani to akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda suka tattaru a gare shi to lallai ya samu zaƙin imani na ɗaya ayyukun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ya zama Allah da manzansa sun fi soyuwa a wajensa sama da wanda ba su ba ya fi son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah da manzansa suke so da abin da Allah da manzansa suka hukunta suka shar'anta fiye da yadda yake son komai fiye da yadda yake son kowa duk abin da yake so yana ƙasa da abin da Allah yake so to wannan yana daga cikin abin da mutum in ya rasa shi ba zai mori imani ba ana jin zafin imani amma ban da shi وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله sannan na biyu ya so mutum ba wai yana son sa don komai bane sai don saboda Allah kun ga wannan zamantakewar idan mutum ya kuskure ya sanya alaƙarsa da mutane waɗansu al'amurra ne waɗanda ba Allah a ciki ba ma'aikin Allah a ciki ba addinin Allah a ciki to takaici ya sa wa kansa duk wanda kake son su saboda Allah don ya kyautata maka ba zai ƙara wannan soyayyar ba domin ba don kyautata kake son sa ba don ya ɓata maka ba zai rage wannan soyayyar ba domin dama ba don ɓata maka ne ko don daɗaɗa maka ne kake son sa ba shi so don Allah haka ne yake farantawa da bakantawa baya canza shi kyautatawa da ɓatawa baya canza shi to ba kowa ya san irin wannan son ba so in dai mutum yana tare da mutane amma bai daina bai daina jin haushinsu ko kinsu saboda waɗansu ƙananan abubuwa na rayuwa ba to ba zai ji daɗin imani ba sai mutum ya gina sonsa da yake wa mutane akan son Allah da haka dukkan wanda baya mun karanta da ku a baya duk wanda baya yin Allah baya yin ma'aikin Allah to kama baka yin ba abin da ya haɗa ka da shi ma balle balle ma ya bata maka ko ya dada maka wanda kuma yake yin Allah yake ma'aikin Allah kana yin sa ko zama bai haɗa ka da shi ba in ka gina alaƙa da mutane akan haka to ka rage wa kanka fitina na uku wa an yakraha an ya'uda bil kufri kuma yaki komawa cikin kafirci ba'da iz anqadahu Allah min bayan Allah ya riga da ya kubutar da shi daga kafirci kama yakrahu an yuqdafa fil nar kamar yadda yake kin a jefa shi a cikin wuta duk yadda za a yi mutum ya fece wa kafirci ya guje wa kafirci inda ya yi kafirci ko ya guje wa shirka inda ya yi shirka ko ya guje wa bid'a inda ya yi bid'a ko ya guje wa sako inda ya yi sako tun yadda mutum zai yi ya raba kansa da hanyar shaidan to ya yi irin yadda yake gudun a sashi a kusa to idan mutum ya samu waɗannan abubuwan guda uku to komai ya rasa na duniya wajen daga hankalinsa ba kuma zai ji daɗi a rayuwarsa irin yadda duk mai jin daɗi yake jin daɗi domin shi jin daɗi a zuciya yake in ka samu na zuciya sai ka gama da komai kuma ka gama da kowa wannan sharaɗi na so ya tabbata cewa bisa waɗannan dalilai duk wanda baya son Allah baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kalmar ta shahada ba za ta masa amfani ba shi yasa cikin suratul baqara Allah ta'ala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله daga cikin mutane a waɗanda suke rikan waɗansu anda waɗansu alloli waɗansu abubuwan bauta yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin son da ya kamata a yi wa Allah to sun bata harka suna son waɗannan allolin nan ko ba Allah min dunillahi andada ba Allah ba suka rika a matsayin alloli yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda ake son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su suke da tsananin son Allah amma duk wanda yake son wani ba Allah ba kuma irin son da ake wa Allah to ba da imani ba shi da imani ma dalilul muwalati lillah azza wa jalla wal mu'adati li ajalihi malam yace menene dalilin so saboda Allah mabuwayi maɗaukaki wal ma'adatu li ajalihi da kuma ƙi da ƙiyayya saboda Allah me dalili akan haka cewa mu gina sonmu saboda Allah mu gina kinmu da ƙiyayya tsakaninmu saboda Allah ma'ana idan kuna ɗasawa kuna shiri to ya zama ginshikin soyayyarku saboda Allah daga baya idan waɗansu abubuwa sun biyo ku saboda Allah ta sanya kuka haɗa wasu wata harka ta kasuwa kuka haɗa wani kamfani kuka haɗin gwiwa na yadda za ku gudanar da harkar gona harkar lambu harkar kaza kuke harkokinku na rayuwa amma tushen haɗuwarku saboda Allah ne to duk abin da zai biyo baya to wannan kuma damar haka alaƙa ta ce amma dai ba wannan ne ya haɗa ku ba to ta iya yiwuwa harkar kasuwanci ku ta rinjaɗe ta lalace asara ta shigo rashin fahimta ya shigo tsautsayi ya shigo har ma ku daina wannan hulɗar ta kasuwancin saboda ba za ta yiwu ba amma kuma alaƙar ku tana nan ba abin da ya taɓa ta saboda dama saboda Allah ku gano ba wannan harka ce ta haɗa ku ba ka san irin yana da wahala a masallaci ma za ku haɗu ku fara hulɗa ko a wurin karatu ku fara hulɗa ko a wurin wa'azi ku fara hulɗa ko hidimar addini ce ta haɗa ku ku fara hulɗa har ka gano cewa ai ai wane ɗan safara ne ai wane ɗan buge-buge ne yana kai dabbobi kudu ko kuma ai wane ɗan kwangila ne ai wane yana kaza kuka haɗa hulɗa kuka haɗa harka aka ba da kuɗi aka shiga hada-hada tsautsayi ya shigo aka samu matsala a cikin ai da masallacin da karatun da wa'azin in aka yi wata ɗiban karama hukaciya gaba ɗaya a tsinin juna albarka shi kenan to kaga akwai gyara a cikin alaƙa a yi ɗan adam mai rauni ya damu ki gaba da mutum kasancewa mai rauni ya damu to an umarce mu da mu gina soyayya a tsakaninmu saboda Allah sannan mu gina kiyayya in ma za a ci saboda Allah ma'anar zancen shine karkaci wanda yake son Allah sannan karka so wanda yake kin Allah karka haɗa wa kanka wannan karon idan mutum yana son Allah ka so shi karka ki shi idan mutum yana kin Allah ka bar shi karka so shi wannan yana daga cikin cikamakin imani قال الله عز وجل الله مبوي مدوكتي ياتي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم يا قوم مؤمنين لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء كركم يهود ونصارى مصويا ba'abuhum awliya ba'ab sashin su ne masoya sashi su ne a junan su masoya sashi wa man yatawallahum minkum duk wanda cikin ku ya kaunace su fa innahu minhum to yana cikin su baya cikin mun sallama shi ila qawliya zuwa fadin Allah ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله تعالى yake cewa innama waliyukum Allah wa rasuluhu ku sani cewa masoyinku abin ƙaunarku shine Allah wa rasuluhu da manzonsa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani su ne masoyan su ne abin kaunar ku Allah da manzonsa da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una alhalin suna masu ruku wa man yatawalla Allah wa rasulahu Allah ce duk wanda ya so Allah da manzansa wallazina amanu ya so masu imani fa inna hizballahi humul ghalibun to wannan ita ce tawagar Allah kuma tawagar Allah su ne masu cin nasara da cin galaba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kuma cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman Allah ya kuma su imani kar ku riki aba'akum ubanninku la tattakhidhu aba'akum kar ku riki ubanninku iyayenku kenan wa ikhwanakum da ƴan uwanku awliya'a masoya in istahabbu al-kufra 'ala al-imani idan suka fi son kafirci akan imani ko mahaifinka ne kenan in dai ya fi son kafirci akan imani to kai da shi ba su yayya ko mahaifiyarka ce ta fi son kafirci akan imani to ba abin da ya haɗa ka da ita eh ana gina soyayya ne akan kawai Allah da manzansa hakan nan kiyayya alaƙa ita ma biyo baya take baba yana son Allah to shikenan ina son sa saboda yana son Allah sannan kuma ina ƙara son saboda babana ne umma tana son Allah ina son ta tana son Allah sannan kuma ina son ta so da ya biyo baya saboda uwata ce amma idan aka ce bai son Allah ko ba ta son Allah ba ta son manzon Allah ba ya son manzon Allah sallama shikenan an raba gari so na haifayya ba zai zo ya zama daidai da son Allah ko ya haye son Allah haka yan uwantaka wa qala ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الله يقول بذاك سموتا نندا سكي إيماني الله درانا لاهرة kuma suna ƙaunar wanda ya ƙetare Allah da manzansa wanda ya keta wanda ya keta alfarmar Allah da manzansa kuma ka samu mumune suna son sa Allah ce ba za ka samu ba in an samu suna son su ba mumune bane ba Allah ya ce walau kanu aba'ahu aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko ubanninsu ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu ne ko dange su ne ba za ka samu wannan ba wa qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a sannan Allah ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku riki aduwwi makiyana wa aduwwakum ku kuma makiyanku ne awliya'a a matsayin masoya kar ku riki makiyana makiyanku masoya malai ce da akhirin sura zuwa ƙarshen wannan sura ta al-mutahana da ta yi ta magana akan alaƙar wato musulmai da waɗanda ba musulmai ba wa ghairi zalika min al-ayati da ayoyi da yawa da suke magana akan wato wannan hukunci na muwala na alwala wal bara alwala wal bara wato kauna da kuma tawaye waye yake da hakkin ka kaunace shi wane ne wajibi kai masa tawaye ayoyi da yawa da hadisai da yawa sun yi magana akan wannan sashi kuma insha Allah ta'ala za mu dakata daga wannan gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sashi alamar numfashi abinda muka yi daidai Allah ta tala mu cikin ladansa abinda na kuskure ubangi da Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah